إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه فيما حملكم إياه وإن الله تبارك وتعالى سائلكم عنها وقد أوجب الله تبارك وتعالى عليكم أيها الآباء رعاية أهلكم بالقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم وعليكم وأنتم مسؤولون عنها قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل والأمر بشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به وهي قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الإسلام أن الأمر لا يتم إلا إلا بما أمر به الله تبارك وتعالى ورسوله والله تبارك وتعالى في هذه الآية أمر الأولياء بأن يأمروا أهلهم بالصلاة فيكون أمرا بتعليمهم بما يصلح الصلاة ويفسدها وما يكملها فإن للصلاة ما يصلحها وللصلاة ما يفسدها وفيها ما يكملها فعليكم أيها الأولياء والآباء أن تعلموا أولادكم وأبناءكم وبناتكم وأزواجكم كل ما يصلح صلاتهم حتى يفعلوه وكل ما يفسد صلاتهم حتى يجتنبوه في صلاتهم وكذلك كل ما يكمل صلاتهم حتى بر عليها أي اصبر على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها فإن ذلك مشق على النفس كما قال المولى جل جلاله وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين وقال الله جل وعلا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ولكن مع ذلك ينبغي إكراه النفس وجهادها على ذلك والصبر معها دائما فإن العبد إذا أصلح وإذا أقام صلاته على الوجه المامور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم وإذا ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع كما قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم ضمن الله تبارك وتعالى لرسوله الرزق فقال لا نسألك رزق لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي أننا لا نسألك الرزق ألا ما كلفناك به فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزقك وبرزق الأخ- الخلائق كلهم لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق الخلائق هو الذي يرزق عباده كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال المولى جل جلاله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال المولى جل جلاله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين
الحمد لله فاطر السماوات والأرض وباريها ومجري الأفلاك ومسيرها وخالق الدواب ومحصيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الثناء والمجد المستحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وهدى للناس جميعا صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يختم هذه الآية الكريمة بقوله والعاقبة للتقوى أيال الإنسان وعلى جميع المسلمين ينبغي لهم أن يطلبوا السعادة الأبدية والسعادة الأبدية تحت تقوى الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى هي فيل المأمور وترك المنهو وترك المنهي فمن قام بها فله العاقبة الحسنة المحمودة كما قال المولى جل وعلا والعاقبة للمتقين نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من أهل التقوى آمين وأن يجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين واجعلنا للمتقين إماما آمين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم إنا على طاعتك يا رب العالمين آمين.
اللهم فرج عم المهمومين آمين.
ونفس كرب المكروبين آمين.
وقض الدين عن المدينين آمين
عباد الله إن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بعباده المؤمنين فقال المولى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة آمين.
وقنا عذاب النار آمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين آمين ‘yan wa musulmi, mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk al'amuran mu gaba ɗaya, mu sani cewa Allah ta'ala, kamar yadda muka yi bayani ranar ta yau, Allah ta'ala ya ɗora mana nauyin matanmu da iya da iya da ‘ya'yanmu, mazansu da matansu, Allah subhanahu wataala ya dora mana kulawa da su da dora su bisa hanyar da za su isa wurin Allah subhanahu wataala su tsira a duniya haka ma ranar lahira su samu tsira wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala sai ya tambaye mu wannan nauyi da ya dora mana Allah ta'ala ba wai so yake mu tara su ba so yake mu auri mace hudu ba babu tarbiyya ba mu gaya masa gaskiya ba mu gwada masa addinin Allah ba mu gwada masa wane ne Allah wane ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam menene alqur'ani mai girma Allah ba haka yake so kawai ka tara mata guda hudu ba ba tarbiyya babu addini haka karazu ba ake kawai ba haka Allah baya so ka tara ƴaƴa maza da yawa da ƴaƴa mata birjiga sanan ba tarbiyya ka kasa biya musu kuɗin karatu ka kasa makarantar da ka sasu ka cika alkawarin da kai da kai da malaman da ke koya ma diyanka ka kasa yi me amfanin tara irin wannan diyan to Allah ta'ala ba irin wannan yake so ba so yake da kai kokarin tara su kuma kai kokarin ba su horo na kwarai su san Allah subhanahu wataala kuma su san yadda za su yi zaman duniya kyakkyawa ba tare da sun zamanto cimakwance ba ba tare da sun zamanto 'yan zaman banza 'yan zaman kashe wando ba sun sa addinin Allah kuma suna da aikin yau da gobe da suke yi ko kasuwanci ko aikin hannu ko wata sana'a ko wani abu dai wanda mutum yake yi bayan dogaro da Allah ya dogara da kanshi akan wannan abu haka Allah yake so to shi yasa ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda Allah subhanahu wataala ya ɗora mana nauyin kulawa da iyalanmu Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Allah ta'ala ya ce, Ka umarni iyalanka da yin sallah ma na ka kwadaisar da su a kan sallah, ka zaburar da su ya zuwa yin sallah ta farilla da kuma ta nafila. Umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada a nan wurin, umarni ne da dukkan abin da sallah ba ta cika sai da shi. ma'ana ba wai sallah kare za ka koya musu ba duk sallah tana da komi tana da sharuɗa tana da ka'idodi duk waɗannan in aka yi sallah babu su ba yi sallah ba to da Allah ya ce a umarci iyalai da yin sallah kama Allah ta'ala ya ce a koyar da su dukkan abin da ba a yin sallah sai da shi dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk zaka koyar da ƴaƴanka shi game da yin sallah zaka koyar da matanka shi game da yin sallah saboda haka duk abin da zai gyara sallah ka koya musu duk abin da zai bata sallah ka koya musu duk abin da zai kammala ya cika sallah kai kokarin koya musu shi kuma sai Allah ta'ala ya ce wasbir alayya kai hakuri akan sallah ta hanyar tsaye da sallah da ka'idodinta da shika-shikanta da farillanta da ladubbanta da natsuwarta wannan yin sallah da cika waɗannan abubuwa yana da wahala sosai ba kowa ne za ya haƙuri ya daure ba ya aikata waɗannan abubuwa iyakokin sallah shika-shikan sallah ladubban sallah galibi ba haka ake yin sallah ba yana da wahala gare shi yasa ba kowa yake iyawa ba ai shi yasa ma Allah ta'ala yace wa inna ala kabiratan illa ala alqashin lalle ta salla tana da wahala tana da wuya tana da tsanani da nauyi amma Allah yace sai akan masu tsoron shi sai akan masu natsuwa su kam suna ganin sallah tana da sauki tana da rangwame da yadda za a yi su natsu in suka yi kabbara harama su yi cik ba tare da wani kalle-kalle ba ba tare da wani bibi ba tare da bari tun da mun shiga sallah mai maza mu kare ba a bawan Allah na gwarin ya shiga sallah to yana ganawa da Allah ne ji yake ya kamata ya tsaya dan an yi awa da yana sallah da shi ba zai gaji ba ba zai damu ba me yasa saboda yana ganawa da Allah to galibi muna sallah ne bamu san ganawa muke da Allah ba yasa muke zazzari ayi maza a hita da mun san a ina muke a gaban wa muke wallahi da ba mu yi saurin cewa hita daga sallah ba kamar kai a ce yanzu ka gana da shugaban kasa kuna hira ka zai gidi ba agogo ya ma zai sallame ka tafiyar ka baka ki ba ku yi nan ku kwana nan a sake dawowa a yi nan akwa a yi ta zama saboda ka san dai harkar ka ba za ta lalace ba to ballantana Allah subhanahu wataala mahalicin kowa mahalicin komi mai ba kowa mai ba komi to Allah subhanahu wataala aka yake so idan mun shiga sallah to mai hakuri mu samu da tsamu barfa gamniya ina ne za mu tahiya saboda haka kenan tsaye da sallah da Allah ta'ala ya ce a umarnin iyalai da ita to shi ne waɗannan dokoki duka sai an ji saboda abin yana da wahala amma duk da haka nan mutum ya tilasta ba zuciye shi ya yaƙi zuciye shi a bisa aikata haka kuma ya haƙuri tare da ita kullum saboda wallahi mu sani duk wanda yake tsaye da sallar shi yadda aka ce ya tsaida ta to zai tsaye da addinin shi gaba daya duk wanda yake tozartar da sallah to sai ya tozartar da duk abin da bai kai sallah ba saboda sallah ita ce azamul ibadat ita ce mafi girma ibadodin mu gaba daya to wanda yake yin ta da kyawu ya san me yake yana fahimtar ta yana karantar ta to wannan duk abin da ba sallah ba ma yana yi tsaye da shi wanda ya tozartar da ita kuma da abin da bai kai sallah ba to zai tozartar da shi kamar yadda sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya fada a tsaye da sallah a dage akan ta duk wanda ya tsaye da sallah to abin da ba sallah ba ma yana iya tsaidawa duk wanda ya watsi da sallah ya wulakantar da sallah ya tozartar da ita to haka ma abin da bai kai sallah ba shi za kuke ganin lamurran mu saboda tsaye da sallan ba mu suka yin shi ba shi yasa sauran al'amurra ma ba mu iya yin su sallah tana taimaka maka wasta'inu Allah ya ce bi sabri ku nemi taimako da hakuri was salati da sallah me yasa saboda sallah idan mutum ya tsaya yi ta to za ta zamanto babban taimako ga mutum abu sa duk wani aiki na ibada ya aikata shi duk wani aiki ba za ka ji wahalar shi ba ba zai baka wuya ba me yasa saboda kai wanda yafi komai wahala sallah ta fi kowace ibada wahala to da haka ake so mutum ya tsaya ya zo da sallar nan kuma sallar da za a sa iyalin shi da matan shi su yi to ya kamata ya zamanto irin wanda yake yi ci irin wanda aka ce ya yi ci ba haka ake sallah ba ba haka za mu tsaya muna sallah ba gamniya ba abinda aka ce abu komi girma to ya kamata a ce in mun zo mu zanke natsuwa mu zanke hakuri muna natsuwa muna yin shi kuma in mun shiga mu bar kokarin hita saboda kokarin hita yana nuna mun gaji da tsayuwa da ganawa da Allah kenan mun gaji da Allah ya maza a sallame masu kimu Allah ya kiyaye da haka kenan a sallah ibada ce mai girma shi yasa cikin ibadodi Allah subhanahu wataala ya ce a umarni iyalai akanta kuma ya hakuri akai sai Allah subhanahu wataala ya lamunce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai ya yaka to Allah ya lamunce mai ya mai garantin arziki Allah ya ce nahnu narzuquk la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba za mu tambaye ka arziki ba mu ne za mu azurta ka ba da bai kamata ka shagaltu da neman arziki ba daga tsaye da sallah ba daga tsaye da addinin ka ba bai kamata ce neman kuɗi ba neman rayuwarka ta duniya ya hana ka ka tsaya ka koyi ibada ka koyi komi ka koyi yadda za ka sarrafa dala ta koma dala biyar ta koma dala goma amma baka koyi yadda za ka bauta ba Allah subhanahu wata kana da lokacin rayuwarka ta duniya amma baka da rayuwa baka da lokacin yadda zaka rayuwa da kai da malicinka Allah subhanahu wataala wannan akwai sakaci a ciki saboda kakka yarda a ce neman kuɗi ya hana ka tsaida addininka Allah ya ce mu ne ke baka arziki ma'ana arzikinka a gare mu yake ya rasulullah kamar yadda sauran halittu gaba daya duka muke ba su arziki Allah ta'ala ya ce, "Wama min dabbatin filar da illa lallahi rizquha babu wata halitta a doron ƙasa ba ce arzikinta ga Allah yake. Dukkan halitta gaba daya, tun kana cikin ka Allah ta'ala ya tanadar ma dukkan abin da za ka ci, duk abin da za ka sha, duk abin da za ka sawa, da inda za ka da inda za ka dawowa, da duk abin da zai shiga hannunka naka ne ko ba naka ba, duka Allah ta'ala ya riga ya gama. Kawai kai tafiya ce za ka yi ta yi. to Allah da yawa wannan ba ya kamata ka tsaya ba ka bauta mashi ba ya tare dan ma komai ya shirya ba komai babu abin da ya rage sai ka bai da hankalinka wurin bauta mashi subhanahu wataala to da haka Allah ta'ala ya ce mu ne ke baka arziki wata aya Allah ya ce wa kayyin min dafatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim so da yawa halittar da ke doron kasa na ƙwari da dabbobi da tsuntsaye da sauransu ba su iya ɗaukan makansa arziki. Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ke ba su arziki kai kuma mutane Allah ke ba ku arziki wa huwa samiul alim kuma Allah ne yawan jin abin da kuke faɗi ne mai yawan sana abin da kuke aikatawa ne wata aya Allah ya ce Allahu yabsuqu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bi kulli shay'in alim Allah ne wanda yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayan shi kuma Allah ne yake kuntatawa ga wanda ya so domin Allah subhanahu wataala masani ne game da dukkan komi kuma Allah ya ce inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin lalle Allah ta'ala shine mai yawan arziki mai karfi cikakken karfi saboda haka Allah ne mai arziki kuma shike bada arziki kuma Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mashi mafita kuma Allah zai baya arziki ta inda baya tunani sadaka bai bada arziki shine Allah ka tsaya Allah ya yi ka ba dan neman kuɗi ba ba dan aiki a zan biyan ka wata ba Allah ya yi ka dan kai ibada a rubuta maka lada shine babban aikin da Allah ya kawo ka duniya a cikin shi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum ba ban halicci aljani dan wani abu ba a'a sai dai dan su bauta mana kawai ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimun ba ni san arziki wurin su kuma ba ni san su kawo mana abinci domin ni ne mai abinci ni ne mai arziki ni ne mai badawa saboda ka su tsaya su san menene abin da ake bauta mana da shi su bauta mana to da haka kenan Allah subhanahu wataala ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta yi mu manzo Allah amma magana an yi ma kowa ita لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى saboda haka ya kamata mu nema mu mai da hankalinmu wurin neman abin da zai jawo mana arziki na dindindin zai jawo mana farin ciki da kwanciyar hankali da zaman lafiya na dindindin da wabamme duniya da lahira shine tsoron Allah tsoron Allah kuma shine aikata abin da Allah ya ce aikata barin abin da Allah subhanahu wataala ya ce a bari da zaran ka tsaya haka abinda Allah ya saka kana yi abinda Allah ya haraka kana bari da kayi haka to shikenan ka samu ka taka matakin da zaka samu kyakkyawan karshe duniya da lahira shi yasa wata aya Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe na kwarai yana tabbata ne ga masu tsoron Allah Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka Allah ka sanya mu na gaba gaba a cikin masu tsoronka Allah ka azurta mu da tsoronka ya Allah Allah ka kare mu daga talalabiya ya Allah Allah ka kare mu daga dukkan mugayen ayyuka ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talabci ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwan sama daidai da mu ya Allah Allah ka shayar da mu ruwan sama daidai da kare mu da tattalin arzikin mu ya Allah da karfin gidajen mu ya Allah Allah duk lokacin da zaka saukar mana da ruwa ya Allah ka saukar da su daidai karfin mu ya Allah Allah kada kai mana ruwan azaba ya Allah Allah kai mana ruwan rahama ya Allah waɗanda za su bar mana hanyoyin mu da gidajen mu da dabbobin mu da rayuwar mu gaba da ya Allah ba tare da sun salwanta ba ya Allah Allah ka jiro mu Allah ka tausaya mana ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gidan aljanna Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka ɗaukaka tuta addinin musulunci Allah ka kaskantar da tuta kafirci da shirka ya Allah Allah ka jiro kwambe ya Allah inda musulmi suke fama da kaskanci da wulakanci Allah ka ba su izza da ɗaukaka ya Allah inda suke fama da izza da ɗaukaka Allah ka ƙara tabbatar da haka gare su ya Allah waɗanda suke matsa masa Allah ka shirya su ya Allah in ba su shiriwa kuma Allah ka wulakanta su ya Allah Allah ka kaskanta su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah subhanahu wataala ka yafe mana duk zunuban mu gaba da ya Allah Allah kai mana gafarar su ya Allah da abin da zai jawo mana fushin ka ya Allah ka sa mu guje shi ya Allah Allah ka taimake mu guje wannan abin ya Allah da abin da zai jawo mana yardar ka ya Allah Allah ka ba mu iko aikata shi ya Allah Allah ka sauƙaƙe mana shi ya Allah Allah ka shirya mu da mu da zuriyar mu ya Allah Allah ka shirya da mu da mu da zuriyar mu ya Allah wajen su da matan su ya Allah samarin su da mazan su ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka ba su ilimi da tsoron ka ya Allah wanda za su amfani su su amfani ƙasa su amfani al'umma su amfani musulunci ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah kawo mana ƙarshen wahala ya Allah Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah waɗanda suke kokarin hana zaman lafiya a cikin kasan mu Allah ka shirya su ya Allah in ba su shirya kuma Allah ka maida musu makircin su da kaidin su ya Allah da bala'in su da musibar su Allah duk ta kari akan su ya Allah mu kuma kuma Allah ka bar mu ya Allah cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah domin mu samu mu rayu ingantacciyar rayuwa ya Allah mu samu mu bauta maka yadda ya kamata ya Allah Allah ka kawo mana karshen tashin hankali da fitinar da ke faruwa a cikin ƙasar mu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka maido mana ƙasar mu ta Nijar irin ta da ya Allah wadda ba hitina ba tashin hankali ba tazo ba a cikin ta ya Allah Allah ka maido mana irin wannan ƙasa irin ta da ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah babu abin da yake gagara ka ya Allah Allah ka fi karfin komi ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komi ya Allah Allah ka babu irin wannan rayuwa irin ta da ya Allah wadda bamu san fada bamu san yaki bamu san tashi hankali ba a cikin ta Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah walalin da talakawa ke ciki ya Allah ka sani ya Allah kai ka jarrabe su kuma Allah ka dauke masa ya Allah Allah ka dauke masa ya Allah walalin da yan kasuwa suke fama da su su ma ya Allah ka dauke masa ya Allah ka kawo musu karshen su ya Allah ya tsaye da sallah